الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أيامات جمعة 21 ga watan Zulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabu tauhid ina ga yau insha Allah darasi na uku kenan a wannan masallaci jami'a Quba satin da ya gabata mun karanto daidai inda malam ke cewa wasan mushirka tawassulan mushirkan zamani sai suka sanya mashirka sunan tawassuli kiran wani Allah roƙon wani Allah roƙon kabirai da abin da ke kama da su da neman agashi da taimako a wurin Allah sai suka ambace shi sunan tawassuli suka canza mishi hakikashi wanda hakika roƙon wani Allah da neman taimakon shi da neman agashi shi shirka ne amma yau mushrikai sai suka ambace shi da sunan tawassuli bi ma'ana mafi kyamar abinda Allah zai maka azaba akan shi shine shirka amma a wurinsu shine mafi girman ibada a wurinsu Allah kare malaci sai suka ambace shi da sunan tawassuli da salihan bayu suna ganin cewa yin haka kamar bayyana san waliye ne da kamnasu suna ganin cewa kuma ba bautansu bane ba kamar yadda su suke riyawa sai suka manta cewa أن هذا هو قول المشركين الأولين wannan maganar tasu ita ce maganar mushrikan farko haizu ya kulun ma na abuduhun illa liƙarribuna ilallahi zulfa mushrikan farko da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya kira su zuwa ga Allah da kaɗaita Allah da nisanta shirka da bautar gumaka amsar da suka bashi shine ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ba komai yasa muke bautan su ba ba komai yasa muke neman ceton su ba bautar da kaga muna yi tasu muna son su kusantar da mu ne wurin Allah shi yasa Allah karshen aya yake cewa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar lalle Allah baya shirin da duk wanda yake ya sifantu da yawan ƙarya jingina ma wani Allah abinda bai dace da shi ba ko ku sifa Allah ka jingina ma wani Allah ita ita ce babbar ƙarya kafar mai yawan kafirci wanda ke nuna mana ashe magana ta mushirkan yanzu ta dace da maganan mushirkan farko kenan yau za mu tashi daidai faɗan malam da yake cewa wa ma'a hadha shirk tafaddal بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية وإنما يشركون في العبادة كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون malaci wa ma hadha shirk tare da wannan shirkar da suke akai alladhi waqa'a fil bashariyya qadiman wa haditha tare da wannan shirkar da ta faru a cikin mutane a da da yanzu fal akthariyatu minhum yu'minuna bi tauhid rububiyyah mafi yawan mutane sun yi imani ne da Allah ta bangaren tauhid rububiyyah bi ma'ana tauhid rububiyyah imani da Allah ta fuska ayyukan shi shi da yake banta da su galibin mutane sun yi imani da wannan bangaren innama yushrikuna fil ibada sane dai kawai suna yin shirka ne cikin tauhidi na ibada wurin bauta kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billah zaka ga mafi yawan su ba za su yi imani da Allah ba illa wa hum mushrikun sai ka same su kuma suna yin shirka suna bautar wani Allah bi ma'ana kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin shi karkashin fasara wannan aya yace tare da cewa sun yi imani da Allah ta bangaren rububiyyar shi kuma sai suke hada shi da kishiyoyi wurin bautar shi sun san da cewa Allah shine mahaliccin su Allah shine mahaliccin komai da komai tare da haka sai suke hada Allah da wasu suna mishi kishiya idan kaga sun yi imani da Allah ta bangaren rububiyya suna shirka da shi ta bangaren ibada wanda rububiyya Allah wani abu ne wanda yana da wahala ka samu mutum yana inkarin shi ko musan shi da wuya ka samu wanda ke musancewa Allah shi ya halicci sama da ƙasa ko kuma shi ke sabkar da ruwan sama ko ko shi ke fito da rana daga gabas ta fada yamma shi ke kashewa shi ke rayawa da wuya ka samu mutum na musu akan wanga bangaren ko kafarai sun yarda da wanga janibin sun yarda cewa babu wanda ya halicci saman nan saiwa sai Allah shi kare sai dai ikun su kamar yadda zamu zo mu ji yanzu wanda suka yi inkarin haka kuma zamu ji me yasa suka yi inkari malaci kenan mafi yawan mutane sun yi imani da Allah amma zaka samu tattare da haka mushrikai ne suna hada shi da wani wurin bautar shi kaman kiristoci sun yi imani da Allah amma ba su yi imani da wa ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo shi yasa imanin su sunan shi sifar babu banza kenan saboda imani da Allah yana hada da imani da wa da manzon Allah ba su rabuwa in kan raba su kamar baka imani da kowa bane ba haka yahudawa sun imani da Allah sun yarda akwai Allah amma ba su imani da wa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa imanin su yadda banza kafare ne haka mu kristoci ma kafare ne ina fata mun gane haka wanda ya rada Allah shi ke komi shi ke halittawa shi ke arzikawa tare da haka yana roƙon wani shehu ko wali koma bayan Allah yarda da cewa Allah shi ke ruwa shi ke kashe shi ke rayawa ba zai amfane sa ba matuƙar yana yi ma wani Allah ibada sai ya dawo ya daina bautar wani Allah ta hanyar roƙon shi koma bayan Allah ina fata mun gane sai ce ولم يجحد وجود الرب إلا نذر يسير من البشر نذر يسير من البشر إلا نذر يسير من البشر كفرعون والملائكة التهديدين والشيوعيين في هذا الزمان وجحودهم به من باب المكابرة وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم وقرارات أنفسهم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما لتي ولم يجحد وجود الرب إلا نظر يسير ونظر يسير من من البشر ba wanda suka yi musan tauhidin rububiyya sai 'yan kaɗan tsiraru daga cikin mutane bi ma'ana ba samu mutane masu yawa ba wanda suka yi inkarin cewa akwai allah sai kaɗan daga cikin mutane ka fir'aun kamar fir'aun fir'aun na daga cikin mutanen da suka yi inkarin cewa akwai wa akwai Allah ya ce babu Allah lokacin da Allah ya turo mashi annabi Musa annabi Musa ya roƙi Allah ya ce a ƙarfafa shi da Harun su zamanto su biyu don su isan ma fir'auna sakon cewa ya bauta ma Allah shi kadai ya daina girman kai da jabbiranci a doron ƙasa shi kuma ya riga ya da'awa cewa shi ne Allah ko ya ce ana rabbukumul a'la kuma ya ce ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku cewa ba akwai wani abun bauta kuma baya na haka fir'auna ce kenan ya korewa ya kore Allah abinda zai nuna cewa ya kore Allah da annabi Musa da Harun suka zo dan a tattauna wurin fir'auna tambayar da ya fara musu wa ma rabbukuma ya Musa waye ubangijinku bai ma da shi bai masu akwai wani ba sunan shi wa sunan shi Allah to fir'auna na daga cikin mutanen da suka fara musan cewa akwai wa akwai Allah wal malahida al-jahriyyi da al malahida al malahida ma masu imani da zamani suna ganin cewa babu Allah wanda a yau ma akwai su wanda suke kudirin cewa kawai babu Allah rayuwa da kuke ganin ta nan a kwana a tashi ne a aihu wasu wasu su mutu shi ne imaninsu kawai babu kiyama babu Allah rayuwa kawai abin da kake iya gani washiyu'iyyin haka da kungiya ta ashiyu'iyyin wanda su ma a wurinsu babu wani abu sunan shi Allah fi hada zaman malaci a cikin wannan zamanin da muke ciki wa juhuduhum bihi min babil mukabara malaci amma musan da suka yi na cewa akwai Allah sun yi musu ne dan ba akan babi na girman kai wai ba wai bisa san cewa akwai Allah bane ba sun yi inka fir'aunan da yi musa da malahida الدهريون da ashiyu'iyun suna musan Allah ne min babin girman kai kawai da shi da kai wa illa fahum muttaruna lil iqrar bihi fi batinihim in ba haka ba su ababan bukata ne na su tabbatar da cewa akwai Allah a cikin boyen su wa qararati anfusihim da cikin a cikin zuciyansu kuma kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce sun yi musan ayoyin da muka ba annabi Musa sun yi inkarin su amma zukatansu sun tabbatar da cewa wannan ayoyin da gaske mu'jiza ce kuma da gaske annabi Musa annabi ne lalle cewa akwai Allah abun bauta Allah ce sun yi muso ne amma zukatansu sun kisi yarda da musan da suke sun tabbatar da cewa gaskiya ne bai ma'ana da baki ne suka faɗa amma zuciyarsu ta yarda abin nan da annabi musa ya zo da shi ba sihiri ba ne ba ba boganci ba ne ba bal aya ce daga cikin ayoyin allah da ya ba shi don a gaskata cewa lalle shi annabi musa manzo ne annabi musa ya zo da sanda wadda ke ta goma mi mace shi yakan sa hannun shi cikin riga idan ya fitar da shi dinga haske ya haske wuri gaba daya shi yasa annabi Musa ya ce ma fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i illa eh rabbus samawati wal ard basair yace kai ka san babu wanda ya saukar da wannan ayoyi sai ubangijin sammai da kasai basair karara kai ka san cewa Allah yi wannan bi ma'ana kai inkari ne amma ka tabbatar da cewa wannan ayoyin Allah ya saukar da su bi ma'ana kenan duk wanda kaji yana inkarin akwai Allah ka bar shi kawai gangantawa yake na nuna wai akwai yana inkarin akwai Allah yana ganin cewa babu shi to kawai girman kai ne da jiji da kai da raina mutane amma zuciyar shi ma ta tabbatar da cewa akwai wa akwai Allah sai ma da yace وابتولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق وكل موجود لا بد له من موجود وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم من أنكره فهو إما فاقد لعقله أو مكابر قد ألغى قد ألغي عقله وسفه نفسه وهذا لا عبرة به
ما ليتش وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق hankulan su tuntuni sun riga sun san cewa babu wani abin halitta sai dai ba makawa akwai wanda ya halicci shi babu wani abin da zaka gani a doron ƙasa wanda da babu shi aka halicce shi a ce kuma babu wanda ya halicce shi wannan a tunanin kowa ya san haka da kaga halitta to akwai wanda ya riga yi ya halicce wa kullu mawjudin la budda lahu min mujid duk abin da ka ga a same to ba makawa ko wanda ya samar da shi shi ne bakawin daji yake cewa ai tutun dabba alama ce na cewa akwai akwai dabba a wuce da ka wuce kaga kashin raƙumi ko na shanu abinda zai fara zuwa a kanka menene raƙumi ya bi nan ko saniya ba za ka gan shi ba babu wanda ya yi shi ina fatan mun gani وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم تولي إن هكذا to wannan kauni bi ma'ana wannan duniyar da muke gani wadda take da kyakkyawan tsari to ba makawa sai an samu mata mai gudanar da al'amuranta gaba daya kuma dole mai gudanar da al'amuranta ya kasance mai hikima ne cikin duk abin da yake zartarwa kuma mai iko ne cikin duk abin da yake so yayi kuma masani ne game da duk abin da yake aikatawa shine wa kenan shine Allah ba yi wa a cewa ga duniya da wanga tsarin da take akai yau sama da abin da ke cikinta na rana da wata da tauraro ƙasa da abin da ke cikinta na duwatsu da bishiyoyi da tekuna da mutane da dabbobi a ce haka kawai aka ganta ba tare da wanda ya yi ta ba ba zai taɓa yiwa ba akwai wanda ya yi ta mai iko cikakke mai hikima mai ilimi cikin da abin da yake idan ko ka yarda an ga duniyar ga kamar haka ba wanda ya halice ta kamar mutum ne ya baka labari ya ce na wuce can na ga wata bila mai kyau da mota ciki da tsuntsaye har da yara ƙanana amma haka aka isko ta na farko sai ka ce wanga mutum duk kama da shi sai ka ce akwai akwai hauka tattare shi ko ya sha babbar tafa ko kuma asalin shi dama mahaukaci ne ya wanka ya sa hula ya kama jikin shi so da bayewa isko bila mai kyau da iya yara cikin masu rarrahe da masu taya ce haka kawai aka ganta yaran gama nan aka isko su kaga ba zai taɓe yawa kada bale ga duniya da ta tara uwa kowa da uban kowa da komai da kuke gani a ciki a ciki haka kawai aka isko ta ba kowa ciki ba zai taɓe yawa ba ina fata mun gane kenan duk in ka ga halitta akwai wanda ya halicce ta in ka ga abu an samu meto akwai wanda ya samar da shi bayewa shi da kanshi ya samar da kanshi ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na manta sunan shi yace asalin shirye shi wata aya da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wadda ake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun mutum ne wanda yana jin ya san larabci zubair bin mut'im ko jubair bin mut'im ne ko aiwa jazakallahu khairan ya san ya san tsarin larabci da abinda larabci ya kumsa bai musulunta ba yace farkon imani ya fara tabbata a cikin zuciyar shi ga ayat da manzo Allah na karanta am khuliqu min ghairi shay'in cin mutane an halicce su ne ba tare da komai ba ba bi ma'ana ba tare da wanda ya halicce su ba an muhimmin khaliqun ko ku su suka halicci kansu kaga dibbin ba haka ba ne ba ba halitta kansu suka yi ba kuma ba an samar da su ba ne ba tare da wanda ya samar da su ba Allah ya ce an khalaqu samawati wal ard ko ko su suka halicci sammai gaba ɗaya da kasai bal la yuqinun ba za su taba ba da yarda ba kan cewa su suka yi haka waye su kenan Allah madaukakin sarki shine ce farkon ya fara imani kenan da ya shi ga magana ya san da cewa tabbata mutane ba su suka yi kansu ba kuma bayiwa a samar da su ba tare da wanda ya samar da su ba to haka nan ne duniyar ga da kuke gani da abin da ke cikin ta na tsari yau shekara dubabe ba ta taba samun tangarda ba saman ta ko kasa rana ta fito kullun yamma ta fita gabas ta faɗi kullun yamma wata ya fito yana jinjiri ya kammala kuma ya koma jinjiri shekaru aro aro babu abin da ya canza ba samu tangarɗa ba kai dole akwai mai gudanar da wannan al'amuran ko ka san shi ko ba ko ka gan shi ko baka gan shi ba wanda ke nuna wane ne kin haka kuma Allah madaukakin sa malati man ankarahu fa huwa imma faqidun li aqlihi aw mukabirun qad algha aqlahu duk wanda ya musan haka to ko ya kasance mutumin mutun ne wanda ya rasa hankalin shi mahaukaci kenan kaga mahaukaci baya da hukunci sai da bar sai ta hukarsa aw mukabirun qad algha aqlahu ko mutum ne mai girman kai wanda yake amfani da hankalin shi yana da hankalin sai jifa da hankalin shi ya rike ga matsala ina kaga hankalin shi bai mara amfani ba wasafiha nafsuhu kuma ya wawaitar da kanshi wa hadha la ibrata bihi irin wannan ba abun nura bane ba kenan ina fata mun gane shine wanga karshen babi kenan na farko al-inhiraf fi hayatil bashariyah asalin yadda aka samu kaucewa da tabewa a cikin rayuwar mutane da mutane suna kan tsarin bauta Allah shi kadai tun daga halitta annabi adam da zurriyar shi gaba daya ba a samu canji ba sai zuwa zamanin mutanen annabi nuh a wannan zamanin ne aka samu mutane suka suka kasance sarrabi biyu wanda da bauta Allah yake kadai sai aka samu wasu suna ganin cewa ya halatta bauta mu wani wanda ba Allah ba wanda sababin haka shine hotanni da gumaka bi ma'ana suna tare da manya-manyan shehunne waliyai malamai managarta salihan bayu sai lokacin su ya suka mutu hakan ya sa mutane su suka samu damuwa da bakin ciki a cikin zukatansu na sun yi rashin gwarazan malamai masu tsoron Allah sai shaidan ya yi musu wahayi ya ce abinda za ku yi shi ne ku yi gumakansu idan kuka yi gumakansu sai ku aje gumakan a daidai majalisun da suka saba zama yau da gobe malam wani ga majalisun sai ku je ku yi gumki shi ne kama da shi malam wani ga makarantar shi can ma sai ku gumki shi duka ku je wuraren da suka saba zama ku yi mutum mutum nasu ba dan komai ba dan idan kuka gansu sai ku tuna hakan zai sa ku karfafa ku samu karfin gwiwa da kwazuwar bautan Allah ka ji asalin abin da ya sa suka yi yau da gobe ana nan ana nan ana zuwa tare da yara ana dawowa ana ta tuna su ana bauta ma ubangiji da waɗannan suka mutu wanda ke rike su sai suka yi zaton gumakan na ake bauta mu sai suka daina bauta Allah suka dawo suna bautan mi gumaka suka ne na suka yi kwari wurin bauta wannan gumaka Allah sai turo annabi Nuh shi yasa Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fakhtalafu da mutane al'umma guda ce akan addini guda akan tauhidi da bauta Allah shi kadai sai suka saba wasu suka yi nan wasu suka yi wasu na bauta Allah shi kadai wasu na bauta wani Allah fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya turo annabawa suna masu bushara game da wanda suka karkace suna shirka wa munzirin kuma suna bushara ga wanda suka bi Allah shi kadai wa munzirin suna gargadi ga wanda suka bauɗe suka kama watawanin Allah to kashi asalin kafircin mutanen annabi nuh da Allah ya turo musu annabi nuhun ma yayi da'awa ya bi duk usulubin da ya kamata ya bi duk hanyar da ya kamata a dan su daina shirka su zo su bauta ma Allah shi kadai me suka ce ma dangin su da ƴan uwansu wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرون ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا suka ce kada ku kuskura ku bar bautar wannan allolin naku kar ku daina bautar allolin ku ku zo ku bin magana annabi nuh sai dai shekara 950 yana da awa dan su dawo suka ki su dawo karshe sai ce ya Allah halakar da su saboda ba za su taba imani ba sababin haka Allah ya zubo musu da ruwan tufan ai kun ji ana ta ruwan tufan ko Allah ya bude sama take ci da ruwa ruwa kamar zuba ƙwarya kuma ƙasa ma ta tsage ruwa sama da ƙasa shi yasa Allah ce fantaqal ma'u ala amrin qad qudir sai ruwa sama ta bare ruwa ƙasa ta tsage ruwa sai Allah ya tsamar da masu tauhidi a cikin batan annabi no banda su babu wanda ya tsira dan shi bai tsira ba mushriki ne mata shi bai tsira ba ta tsira ba tana cikin mushrikai ba wanda ya tsira sai wanda ya haumi kwale-kwale na annabi nan har yanzu a yau babu wanda zai tsira kuma sai ya hau wannan batan na annabi nan ko da ba a ganin shi da idanu wani bato ne batan tauhidi in baka hau wannan batan na tauhidi baka zaka tsanci kanka cikin wanda suka hada cikin ruwan mi tufa ne halakar da su Allah ke to kun ji asalin fandarewa mutanen annabi nan daga gumaka shikenan wanda yau ma abin yana faruwa shi yasa annabi ya haramta a yi hotanni tsawon nasarar kai ne ko manyan shugabanni ko malamai duk shi ya fi haɗari yau ga hotannin malamin an rike su wani kariya kuma bayan allah hoton shehu a jika a sha a kafa cikin ɗaki a kafa cikin mota wani a wuyan shi ma zai kafa maganin sosai eh mana kaga sun doki wannan hoton allah kuma bayan allah suna ganin cewa zai ba su kariya kuma ba zai iya amfani da su da komai ba Allah ke shi ne kare wannan shine karshen babi na farko kenan yanzu insha Allah zamu shiga babi na biyu fadal ashirku ta'rifuhu wa anwa'uhu wahid ta'rifu الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته uluhiyyatihi wa ilahiyatihi mala ya ce a shirk wannan babi zai yi bayani game da abin da ya shahi shirka tarifuhu mai ake nihi da shirka anwa'uhu da kuma nau'ika na shirka abu na farko ce tarifu mai ake nihi da shirka idan aka ce shirka menene shirka الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته abin da ake ce ma shirka karkada kunnanka da kyau kashi shirka shine sama Allah madaukakin sarki abokin tarayya a cikin rububiyyar shi da uluhiyyar shi kama Allah abokin tarayya cikin rububiyya rububiyya shine ayyukan Allah da yake banta da su shi kadai waye halicci sama kasafa mutane wake kashewa ya raya wake cutarwa ya amfanar wake sabkar da ruwan sama tsirrai wake fitar da su wake fitar da rana da gabas ta fada yamma wake jujuye al'amura gaba daya wannan shine tauhidin rububiyya duk wanda ya kuskura ya Allah kishiya cikin wannan ayyukan da muka zano mushirki ya hada Allah da wani cikin irin abin da shi wancan da ka hada Allah da shi bai cancanci wannan aikin ba yau da ka kudura cewa akwai wani wanda da shi ake ruwa in ba da shi ba a ruwa ba kai mushirki ne da ka kudurta cewa akwai wani mai halitta bayan Allah kai menene mushirki ne da ka kudurta cewa akwai mai kashewa ya raya bayan Allah kai menene mushriki saboda ka tara wani Allah da Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su wannan shine shirka cikin rububiyya ba mai kashewa saiwa ba mai rayawa saiwa sai Allah haka sai sa na tuno wata waka ta fadar bege da yake ma Sheikh Ibrahim Inyas yace wata rana suna cikin mota shi da shofarkin shi ana za su je wani wuri suna cikin gudu sai suka taka wani yaro ya mutu madak hankalin shofar ya tashi hankalin mutane ya tashi shehu na fitowa ya mushi haka tashi yaro ya tashi lafiya lau kamar ba a yi komai bayan ya riga yi ya mutu yaushe yanzu yana ina eh yana ina ya mutu shekara arba'in da wani yau da yamma tsuma yana cikin takon rashin lahiya faransa yadda ya ki tsaya ma nan afirka mashi magani faransa yadda yana ganin cewa can ne kwararru kuma faransa kin ya mutu aka dawo da shi kasa su aka binne shi in yana ta da matattu to ya kamata shi karye mi kai ya mutu imana wannan kaga karya ce kenan ba ma sai an gaya maka ba sai da guda da suke cewa duk abin da ke mu'jiza ne ga annabi yana iya kasancewa karama ga wali a hadisi gare su akan haka kuma hadisin yadda ka san ka bushe iskan ta ba haka yake ƙarya ba gaskiya bane ina fata mun gane annabi Isa Allah ya bashi mu'jiza ta mi tayar tayar da mi matattu amma shi ma Allah sai da ya gaya mishi daga cikin ni'imomin da na baka ya kai annabi Isa kakan warkar da mai ciwon albaras sai Allah ya ce bi izini wa tuhyil mauta bi izini kana raya matattu da izinin wa da izinin Allah ba wai karan kanshi bai ce tashi ba zai taba yi ba kenan kaga mushrikan dama ba su yarda da cewa ko wanda ke tada wanda ya mutu ba su yarda ba su da wannan tsarin kafaran da fa amma yanzu kana ga wayan mummunan zamanin mu ne fa wanda suke ganin cewa wani shehu zai iya tada mutum bayan ya mutu shi ke nuna mushirkan da sun fi dama dama sama da mushirkan yanzu saboda mushirkan da sun yarda da Allah ta bangaren tauhidin rububiyya shi ina ne suka tabe wurin uluhiyya suna ganin cewa za a iya bautar wani wanda ba Allah dan haka duk wanda ya hada Allah da wani a cikin tauhidin rububiyya wannan sunan shi mushriki ya so ko bai so ba ya sani ko bai sani ina fata mun gane malace wal ilahiyya da kuma hada Allah da wani a cikin ayyukan mu bayu me ayyukan mu ibada sallah azumi zakka haji sadar da zumunci horo da kyakkyawan hani da mummuna da duk wani dangi na aikin alkhairi da kasani wannan shine ayyukan mu mu bayu saboda Allah ya halicce mu ne dan bautar shi kawai to idan ka ɗauki wani nau'i daga cikin anwa na ibada kai ma wani Allah shi sunan ka mi mushriki shi yasa wannan babin yana da hadarin gaske wajibi al'umma su san shirka dan ka abka a cikin ta yaso da dama za ga mutum yana sallah yana zakka yana haji da gaske yake yana san Allah tare da haka mushriki ne saboda yana kiran wani Allah da bukata yana ɗaukar wani nau'i daga cikin anwa na ibada da yake haƙƙin Allah ne ba wani Allah kaga ya zama mushriki duk wanda ya bauta ma wani Allah mushriki to kenan abin da ake ce shirka hada Allah da wani Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su ina fatan mun gane duk wanda ya hada wani Allah tare da Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su ya zama mushriki sujudi wa ake mashi hmm? sallah wa ake ma ita fasalli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillah da kai ma wani Allah irin waɗannan ababan ka zan mushriki ina fatan mun gane Allah yana da sunaye kyawawa wanda suka kai matuka wurin kyau haka yana da sifofi na kamala wani shi bai tarayya da shi a cikin sunayen shi wani shi baya tarayya da shi a cikin sufofin shi shi kadai yake shi yasa ya ce qul huwallahu ahad allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad baya da mai tarayya da shi cikin duk abin da yake banta da shi subhanahu wa ta'ala sai ya ce wal ghalib al-ishrak bil uluhiyyah bi an yad'u ma'a allahi ghayrahu أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة والشرك أعظم الذنوب وذلك الأمور ما ليتي والغالب الإشراك في الألوهية ما في يوم فارو الشركة تكن فاروني تكن توحيد الألوهية وتعالى بأن يدعو مع الله غيره kamar ya kira wani Allah tare da Allah du'a ibada addu'a bauta ce kai balma tana daga cikin mafi girman bauta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ma bauta dan ya nuna maka girman addu'a to duk wanda ya kira wani Allah tare da Allah cikin irin ababen da babu wanda iya biyan bukatunsu sai Allah ya yi shirka ina fata mun gani ko kuma wane ne ka kira annabi ne maɗaukaki daga cikin annabawa ko wani mala'ika makusanci daga cikin mala'iku ko wani wali daga cikin auliya'ullah duk wanda ka roƙa cikinsu kuma bayan Allah ka yi mushirki ina fata mun gani aw yasrifa lahu shay'an min anwa'il ibada ko ka karkatar da wani bangare daga cikin nau'ikan ibada zuwa ga wani Allah shi ma shirka ne kazzabhi kaman yanka ba a yanka dabba zuwa ga kowa sai gawa Allah shi kare madaukakin sa wan nazar da bakance alwashi ko duka alkawli da zaka ina fata mun gane ba wanda ake mabakance sai Allah kace ya ubangiji idan na samu kaza zan yi kaza zan yi azumi zan yi sadaka zan yi abin da ya kama da haka Allah kaɗai yake yi ma banda Allah ba amma wani waliyi ko annabi ko wanda ke kama da shi wannan ke nuna mana shirkan masu cewa idan na je Madina zan je kabar manzon Allah in aza kaza akan na dukan makai na alkoli zan je ruwan annabi masa kaza idan na je kaulaka na dokan makaina alkawalin zan je kabarin shehu in yi kaza in yanka dabba kun aza sadaka mai kama kasa wannan shirka ina fatan mun gane saboda annazar Allah shi kadai ake wa annazar ba a yi ma wani Allah shi subhanahu wataala ina fatan mun gane wal khawf haka tsoro na sirri ba a yi ma kowa shi sai Allah na ce tsoro na sirri ne dan ya bambanta da tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a wanda haka Allah ya ɗabi'anci 'yan adam akan shi irin tsoron makiya tsoron wasu namin daji da abin da ke kama da haka cikin irin abin da ya halatta ka ji tsoron haka in ka yi kai ba abin zargi ba ne ba shi yake nihi ba tsoro na sirri karka ganin cewa daga nan fashehu zai iya tasiri akan kai maka illa ko ya kama amfani shi yasa zaka yi sana gargadi wallahi kake da taba shehu zaka samu matsala a rayuwa to karka ji tsoro dan babu wanda ake jin tsoron ya maka tasiri a sirrance saiwa sai Allah ba abin da zai same ka a doron ƙasa na jin daɗi ko na cutarwa sai Allah ya riga ya kaddara zai same ka in Allah bai kaddara maka shi ba yadda za a iya same ka ina fata mun gane kenan babu wanda zai iya cutar da kai kuma wane ne cuta da amfani suna hannun wa Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala warraja da kauna kauna nau'i ne na ibada ba wanda ake kaunata ta yadda kana fatan ka samu alkhairi wurin shi sai wa sai Allah cikin irin abin da babu wanda iya biyan bukatun su sai Allah wal mahabba haka soyayya da so ibada ba a yi ma kowa su sai wa sai Allah so na ibada kenan ina fatan mun gane ba so na tabi'a ba da muka sani shi so na ibada Allah shi kada yake yi ma kenan kana son Allah kana son duk abin da Allah yake so amma kar ka so wani tare da Allah amma ka so wani dan Allah saboda Allah ya ce a so shi ko kuma Allah yana son shi mala ya ce wa shirku a'zamu dhunub wa zalika li umur shirka da Allah shine mafi girman laifi a doran ƙasa yan uwa shirka shine mafi laifi mai girma a doron ƙasa babu wani laifi da ya kai girman shirka kamar yadda zamu zo mu yanzu sai ce واحد لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به وهذا أعظم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم هو وضع وضع شيء شيء في غير موضعه وضع الشيء
والظلم هو وضع شيء في- وضع الشيء وضع الشيء في غير موضعه فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم
abu na farko da ke nuna girman shirka li'annahu tashbihun lil makhluq bil khaliq shirka kamanta abin halitta ne da mahalicci fi khasa'is al ilahiyya cikin irin ababen da Allah yake banta da su abin da ke nuna girman shirka kenan kamar kana so ka ce akwai wani mai kama da Allah cikin ayyukan Allah kaga kun ako abu wani mai muni babu kamar ka sifanta ubangijinka da haka faman asharaka ma Allah ahadan faqad shabbahahu bi duk wanda ya hada Allah da wani shi kuma wane ne to kamar ya kamanta wannan wani ne da Allah ya ce shi da Allah duka guda ne wa hadha a'zamu dhulm wannan shine mafi girman zalunci qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zunubi ne mai girman gaske wa zulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi idan aka ce zalunci shine aje abu a inda ba wurin shi ba shine zalunci faman abada ghayra Allah faqad wada'a al-ibadata fi ghairi mawdi'iha duk wanda ya bauta ma wani Allah to kamar ya ashe bauta ne a inda ba wurinta ba haka ne ko tunda zalunci ashe abu inda ba wurin shi bauta Allah ko Allah kadai ake yi ma idan ka bauta ma wani Allah kamar ka ashe ibada inda bata dace ashe ta ba wannan shine zalunci وصرفها لغير لغير mustahaqqiha da kuma kyautar da bauta zuwa ga wanda ba su cancance ta ba wa zalika a'zamu dhulm hakan ko shine mafi girman zalunci na biyu ثانيا إن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء abu na biyu da ke nuna munin shirka da girmanta annallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin alqur'ani shi mai girma cewa baya yafe ma wanda ya mutu yana shirka matuƙar bai tuba ba hanyar mutu Allah baya masa gafara shi yasa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ku sani lalle Allah baya yin gafara idan aka mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yakan gafarta abinda ba shirka ba ko abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so daga cikin mutane ga wanda ya so daga cikin bayin shi wanda ke nuna hadarin shirka duk wani zunubi da za ka yi a doron ƙasa kabira daga cikin kaba'ir akwai yiwuwa Allah ya yahe maka gobe kiyama saboda rahama shi ya ce ya yahe maka bai maka hisabi game da wannan laifin da ka aikata ba zai maka azaba ba ya yafe maka amma ban da shirka in ka mutu kana shirka ka yi aula dubara Allah bai yahe maka shikenan za ka shiga wuta ne har abada ba za ka fita ba amma dan laifi sace-sace manafici da abubuwan da ke manafici karami fa da abin da ke kama da haka na laifi zana shan giya shan kwaya argila sigari take wando aski geme da ire-iren su in ka mutu kana aikata su akwai yiwa Allah ya gafarta maka akwai yiwa kuma ya maka azaba gurgurdan wannan laifin da kake aikatawa a rayuwarka amma kai ba za ka dawwama ba a wuta matukar ka tahi da tauhidi amma in shirka kake ba kai ba batun gidan aljanna kuma babu gafara ina ne mako maka kenan wuta shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sai yace ثالثا إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلدا في نار جهنم قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أبنا أكو دكي نونا جرمان شركة للي ألا مدوك كين سركي أخبر أنه حرم الجنة على المشرك ألا يا حرمت الجنة كم مشرك وأنه خالد مخلد في, في نار جهنم كما للي شي zai dawwama kuma abin dawwama ne a cikin wutar jahannam qala ta'ala Allah madaukin sarki yace innahu man yushrik billah lalle duk wanda ya mutu yana shirka da Allah faqad harrama Allah alaihi aljanna hakikan Allah ya haramta mishi shiga gidan aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi ita ce wuta wa ma lil min ansar lalle azzalimai imana mushrikai ba su da wasu wanda za su taimake su gobe a wurin Allah ba wanda zai cece kamar tuka mutu kana shirka da Allah madaukakin sarki wanda shike nuna mana munin shirka abu na hudu رابعا إن الشرك يحبط جميع الأعمال قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين abu na hudu da ke nuna girman shirka inna shirka yuhbitu jami'al a'mal lalle ita shirka takan rushe gaba ɗayan ayyukan alkhairi da mutum ya aikata a rayuwar qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da dai za su yi shirka da Allah ya rusa duk abin da ya kasance sun aikata na ayyukan alkhairi wannan aya fa akan annabawa ne take fa ba wai ga magarin mutane ba kamar da kuka sani annabawa ne Allah ya shiru a cikin suratul an'am kamar da ya ce wa wahabna lahu ishaq wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهدي- وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون kaga annaba wannan duka da Allah ya zano yayi Allah ya ce da za su yi shirka da duk ibadar da suka suka kasance sun aikata a rayuwarsu ta rushe kuma Allah ya kira shugaban mutane da aljanu gaba daya shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la in ashrakta da dai za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da duka aikinka zai rushe wala takunanna minal khasirin da ka kasance cikin wanda suka yi asara wannan annabi fa kenan shi ne hausa suka ce akan tamna tsakuwa ne dan aya ta kama jikin ta ko akan ba gawa kashi dan mai rai kama jikin shi shi annabi ba zai yi shirka ba har abada amma tare da haka Allah ya ce da fa za ka yi shirka kai annabi Muhammad da aikinka duka ya lalace kuma da ka tabi kenan ku al'umma annan Muhammad ku kama jikinku da ku ake da za ku mutu kuna shirka ba gafara wata ce khalidi na fiya ba fata daga cikin Allah ke shi mai kare wanda shi ke nuna munin shirka qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wala qad uhiya ilayk hakikan an yi maka wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ila alladhina min qabli kuma an yi wahayi zuwa ga wanda suka gabace ka mai aka ce musu ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada bautar shi da wani la'in asharakta idan kai yi shirka fa bayan abin da aka gabatar maka na bauta Allah shi kadai la yahbatanna amal da aikinka duk ya lalace wala takunanna min khasirin da ka kasance cikin wanda suka tabi Allah kare mu daga fada cikin shirka abu na biyar خامسا إن المشرك حلال الدم والمال قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد marsad كل مرصد abu na biyar eh shi shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها abu na biyar da ke nuna munin shirka da girmanta annal mushrik halalud dami wal mal lalle shi mushriki jinin shi halal ne kuma dukiyar shi halal ce qala ta'ala Allah mulkin sarki yace faqtulul mushrikina ka ku haythu wajadtumuhu ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su wa khudhuhum ku kama su ku daure su a matsayin bayu a wurin ku ko wahsuruhum ku musu zobanya ku musu madakata ku kame su kenan waq'udu lahum kull marsad ku dakata musu ko ku zauna musu a a duk inda ya kamata ku musu marsad ya zamanto nan makamar su ce kenan wannan aya me take nuna mana halaccin jinin mushriki da kafiri jinin shi halal dukiyar shi halal ce wanda ke nuna maka munin shirka ba abin da ke da tsada a wurin Allah kamar ran mumuni amma mushriki fa ran shi banza ne gwamma balo da ran shi kuma duki shi banza ce ina fata mun gane kenan wannan aya tana batun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin jihadi Allah ya mashi umarnin cewa a kashe mushrikai da inda aka same su in ka ga mushriki da kayan shi da dukiyar shi ka kashe shi ka kwace kayan da dukiyar ka tafi da su in ka same shi ka kashe shi darme shi mai dashi bawon ka ka sai da shi kai amfani da kudin shi saboda baya da kima saboda ya kafirce mu Allah wanda ke nuna munin shirka kenan ina fata mun gane ina ana nihin yayin lokacin jihadi jihadi ya kullu tsakanin ƙasa da ƙasa musulmi da kafirai kenan ina fata mun gane wannan lokacin din- da an darma me yake cewa an darma yaƙi tsakankanin ku da su to da inda ka gama kafiri a wannan lokacin shi ne shirin suke sun halatta gare ku kuma su ina fata mun gane yawwa ba wai da kun mutane ba su su tara wasu jama'a su ce su yan jihadi ne su rika tare mutane suna kwace dukiyar suna kashe su kuma galibin da suke kashewa su wane ne musulmi ne kai hari masallaci kasuwa tasha cikin bayan Allah talakawa musulmi da sunan jihadi ana kabarbari wannan ƙarya ce munafici ne da rashin sanin menene musulunci menene jihadi ko amurka yanzu ka kai mahari ko isra'ila kai waye da za ka yi musu hari mi ka tanada da za ka yi kai musu hari a yanzu jihadi na da tsari yana da dokoki kamar yadda shari'a ta ajiye mishi ina fata mun gane yana duk wani jihadi da zaga wasu tsararrun mutane a laɓe a kafa wata karamar daula da mutane da wani abubuwan su ana kawo hari ana kashe mutane ana kawo wannan ba jihadi bane baya da alaka da jihadi mabannata ne a doron ƙasa ya kamata hukuma ta yi maganin su وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أنفورين إن كش متاني إن يجهادي تكنسو حسلوا كتن لسكتي لا إله إلا الله سيسرك أن شكري أبو موتا فإذا فعلوها إذا سك أيكة حكا عصموا مني دماءهم وأموالهم سنكار كنسو daga gare ni ta bangaren dukiyoyinsu da rayukansu ko da jinanansu illa bi haqqiha sai da haƙƙin la ilaha illallah sai sun yi abin da za a iya musu haddi akan haka bayan sun ce la ilaha illallah wannan hadisi kenan yana nuna jinin kafiri da duke shi ba su da wani kima halal ne ga musulmi yayin jihadi kya abu na shirka sadisan inna shirka akbarul kaba'ir qala sallallahu alaihi wa sallam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث قال العلامة ابن القيم أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط abin shida da ke nuna munin shirka an na shirka akbar kabaya lalle shirka ita ce mafi girman laifi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba za ku so in ba ku labarin mafi girman laifi ba qulna bala ya rasulullah muka ce eh muna so ka ba mu labari qala al ishraku billah shine hada Allah da wani shirka kenan wa uququl walidai da kuma kangare ma iyaye قال العلامة ابن القيم ابن القيم رحمه الله yake cewa أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته الله مدوكتين سركي يا بعد labarin cewa manufa halittar mutane da kuma umarni shine dan su san Allah ta hanyar sunayen shi masu kyau da sifofin shi masu kamala wa yu'bada wahdahu la yushraku la yushraku bihi kuma a bauta mashi shi kadai kada hada wani shi da bauta wa an yaquma an-nasu bil qist kuma mutane su tsaya da adalci wa huwa al-adlu alladhi qamat bihi as-samawati wal ard wanda shine adalcin da saboda shine sama da ƙasa suka tsaya kama qala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki yace wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat haqiqan mun aiko manzanninmu bil bayyinat ta hanyar karfafa su da ba su mu'jizoji to anzalna ma'ahumul kitab sannan muka sabkar musu da littafai والميزان da ma'auni liyaquma an-nasu bil qist domin su tsaya da mutane da adalci ko mutane su tsayi akan adalci wa akhbar subhanahu fa akhbar subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquma an-nasu bil qist wa huwa al-'adl ومن أعظم ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه وأن الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم
yace fa akhbar subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquma an-nasu bil qist sai Allah ya bada labarin cewa ya aiko manzannin shi ne kuma ya sabko littafan shi ne dan mutane su tsayi da adalci shine al-qist wa min a'zami al-qist at-tauhid ka karanta shi ko yana daga cikin mafi girmancin mafi girman adalci shine tauhidi kade ta Allah wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu wanda kuma shine wa ra'sul amri wa qiwamuhu wanda shine kan adalci gaba daya da kuma tsayuwar shi wa anna shirka zulmun kuma lalle shirka zalunci kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma saboda mai zamanto zalunci ne mai girma Allah nan shi kadai ya halicce ka ya samar da kai daga babu ya kula da rayuwarka tun doka juna bin ka haiftowarka a duniya bayan ka fito ya tattala maka abin da zaka ci a rayuwarka ya baka lafiya ya sawo ka duniya shi ka shaki iskan shi ka rayu kalkashin arzikin shi shi kada ya maka wannan baya da abokin tare yayin da ya maka haka kuma yau a ce ka doki haƙƙin shi ka ba wani me yake haka zalunci eh walillahi almasalul a'la ko kai ne yanzu ka ka samu wani mutum yana cikin halin kakanike ka kashi gidanka ka mashi daki daban cin shi daban sahi da marice karin shi da komi lahiya lau hakkudin harkoki da na waya da komi ka gyara mashi komi kuma sai maka sata ko ya gyare maka diyarka ta kai a duniya kana da wani abun bakin ci kama wannan abu wannan mutum fa kenan kaga babu abin da mu kama wanda zaka kyautata ma karshe ya haɗince ka to lalle shirka zalunci ne mai girman gaskiya yadda ka hada Allah da wani wanda bai dace da matsayin Allah ba ka ɗauki haƙƙin Allah ka bai wani Allah sai ma da ya ce
فالشرك أعظم ظلم والتوحيد أعدل العبد فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو منافات لهذا المقصود.
فما كان أشد منافاة
هاي حكا منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر إلى أن قال فلما كان الشرك منا- منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق ما da ce fa shirku azlamu zulm lalle shirka ita ce mafi girman zalunci wat tauhidu a'dalu al kuma tauhidi shine mafi adalcin adalci fama kana ashaddu munafatin li hadha al-maqsud fa huwa akbaru al-kaba'ir duk abin da ya kasance shine matsanan- mat- matsanancin abin da ke kore wannan makasudin na bauta Allah shi kadai to lalle wannan shine mafi girman laifi kenan kaga tauhidi shine adalci shirka shine zalunci duk abin da zai zo ya kore adalci to wannan abin shine mafi girman laifi a doron kasa ila an qala zuwa inda yake cewa falamma kana shirku munafiyan bizati li hadha al-maqsud kana akbarul kabaya lokacin da shirka ta kasance tana kore wannan babban makasudin na bauta Allah shi kadai sai kasance shirka ta kasance mafi girman laifi alal itlaq gaba daya kenan وحرم الله الجنة على كل مشرك وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله دمه وأباح دامه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لم لما ترك لما تركوا لما تركوا القيام بعب- بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملا وحرم الله الجنة على كل مشرك ألا يا حرم يا حرمت يا حرمت شجاء الجنة أكن دك مشرك وأباح دمه وماله ألا يا حلت جن مشرك دوكيش وأهله ديالش لأهل لأهل, لأهل التوحيد جماعة بوتا توحيد وأن وأن وأن يتخذوهم عبيدا لهم kuma Allah ya halatta mushrikai su zambayu ga masu tauhidi saboda mi lima taraku alkama bi ubudiyatihi lokacin da suka bar tsayuwa wurin bautar Allah suka yadda bautar ubangiji wa aballahu subhanahu wa ta'ala an yaqbala li mushrikin amala Allah ya yaki ya karba ma mushriki dukkan aikin da yi bi ma'ana in mutum na mushriki duk abin da yi Allah baya karba la salla la azmi la zakka la hajji la komai duk wani aikin alkhairi da zai matukar shi mushriki ne Allah ba zai karba ba sai ya ce أو يقبل فيه ko شفاعة kuma Allah ya karbi ceton wani a cikin shi أو duk wanda ya mutu yana shirka gobe kiyama baya da wani wanda zai cece shi la cikin annabawa ko cikin mala'iku cikin ko cikin ceton masu ceto shi ba zai shiga ba shi yasa Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i mushrikai ceton mai ceto ba zai amfani su ba gobe kiyama masu tauhidi su ne ake ceto masu sabo sun mutu suna sabo sun shiga wuta to a iya ceton su saboda su ba mushrikai bane ba masu aikata laifi ina fatan mun gani أو يجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه
aw yujiba lahu fil akhirati da'wa Allah ba zai karbi roƙon mushriki ba gobe kiyama aw yaqbal lahu fiha raja'a ko ya karba mushi wata kauna shi gobe kiyama fa innal mushrika ajhala al jahili fa innal mushrika ajhalu al jahili lalle mushriki shine mafi jahilci jahilai billahi subhanahu wa ta'ala ga da Allah madaukakin sarki haythu ja'ala lahu min khalqihi niddan lokacin da ya sanya ma Allah daga cikin halittun shi abokan tarayya ko kishiyoyi wa zalika ghayatul jahl bihi wannan shine makurar jahilta Allah madaukakin sarki ka sanya mishi kishiya kama annahu gha kama annahu ghayatul zulmi minhu kama kama yadda shine makurar zalimcin ubangiji wa in kana al mushriku fil waqi'i lam yadhlim rabbahu dadda cewa a waqi'i mushriki bai zalunci ubangijin shi ba innama zalama nafsahu kusan cewa ya zalunci kanshi intaha daga nan magana ibn al-qayyim rahimahullahu ta kare sai abu na bakwai سابعا إن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والم- والمنا والمشاق والم- al-mushaqqati lillah والمشاقة لله abu na bakwai da ke nuna munin shirka da Allah annal mushrika ko anna shirka tanqusun wa aibun nazzaha ar-rabb subhanahu wa ta'ala nafsahu anhu lalle ku sani ita shirka kaman naqasu ne da aibi da Allah ya tsarkake kan shi game da barus faman ashraka billah duk wanda ya shirka da Allah faqad athbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu kamar yana tabbatar ma Allah abinda Allah ya tsarkake kanshi daga barin shi Allah baya son aibi baya son naqasu ya tsarkake kanshi daga aibi da naqasu kai kuma ka zo ka ce yana da aibi yana da naqasu shine illa shirka ke wa hadha ghayatul muhada wannan shine makurar kangare mu ubangiji wa ghayatul mu'ana mu'anada wal mushaqqa an gane ko wannan kuma shine matukar kangare ma Allah da kuma kauce ma hanya ina fata mun gane almuhada kenan kauce ma Allah da kangare mu subhanahu wataala lokacin kira bai kusa ba ko? lokacin kira yayi kenan ko ya wuce to duba ga lokaci yayi kenan ne kamata mu dakata abinda muka fada daidai Allah sami tare ladan shi kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya والسلام عليكم ورحمة الله